بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu ya ga Allah maɗauki da ya sake tara mu a wannan safiya ta asabar ina ji ɗaya ne ko biyu a watan rajab ko hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda daidai da hudu ga watan shida a shekarar 2011 ta miladiya makon da ya gabata mun gama da abin da malam ya tsara mana a wannan littafi na fukuwacin ila sa'ada dangane da abin da ya shafi al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ka'idojin da ya kamata mai wa'azi ko mai kiran mutane mai umarta su da aikin alheri mai hana su daga mummunan aiki ya kamata ya riƙa bi a yau abin da za mu tashi akai shine as-sabru alal mustahzi'in sabru alal mustahzi'in duk wanda ya riko da addinin Allah dole ne ya haɗu da wasu mutane iri daban-daban waɗanda ba su dace da shi ba a wannan ra'ayi a wannan fahimta a wannan abin da yake yi za su riƙe masa izgilanci ilima suna tsokanarsa to me ya kamata ya yi idan sun masa izgili zai tsaya yana ramawa ne ko su ta faɗa da su ko kuma ya kamata yi malamin yake yake cewa haƙuri zai kamata yi shi yasa ya sa wannan matashiya mai taken asabru alal mustahzi'ina wato haƙuri da masu izgili da kuma izgilin da suke yi yace alhidayatu minhatun min alkarimi ita shiriya kyauta ce daga mai karimci Allah kenan la tusda li kulli ahadin ba a ba da ita ga kowa da kowa ita shiriya wato Allah maɗauki bai tsara halittar nan akan cewa akan cewa kowa zai zama shiryayye ba haka a cikin mutane akwai shiryayye wanda ya samu shiriya ya bi addinin Allah akwai kuma wanda Allah maɗauki bai so shiryar da shi ba ya bar shi ya taɓe yana bin son zuciyarsa yana rayuwarsa yadda shi yake ganin tafi masa gwargwadon hankalinsa ba gwargwadon shari'ar Allah ba wannan taɓewa ce ba yace tunda wannan shirya kyauta ce daga Allah mai karimci kuma ba a ba da ita ga kowa kuma yace sunnatullah wa sunnatullahi fi hadhihi alhaya ibtila'u man tamassaka bi hadha ad-din sunnar Allah abin da Allah ya saba yi shine ma'ana sunnar Allah abin da muka saba gani a ayyukan da Allah maɗaukaki ke yi wajen mu'amalarsa da bayansa shine ibtila'u man tamas a wannan rayuwar wato shine ibtila'u ya jarrabi man tamassaka bi hadha din duk wanda ya riko da wannan addini to Allah maɗaukaki abin da ya saba yi shine ya jarrabu wannan mutumin da ya riko da addini din a jarrabe shi saboda ya ce shi Allah zai bi shi manzan Allah sallama zai bi sunnar annabi zai bi kullum ya tashi yin abu tun daga sallarsa zai ce ina ta annabi ilinta yake so ya yi tauhidinsa ilin na annabi yake yi sallarsa ilin ta annabi sallallahu alaihi wasallama mu'amalarsa da mutane kwanciyarsa tashinsa cin abincinsa fitarsa da shigarsa komai zai ce irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai to duk mutumin da ya ɗauki wannan a matsayin shine hanyar rayuwarsa ko ita ce hanyar rayuwarsa to sunnar Allah shine a jarrabe shi me ma'anar jarrabawa a ɗora masa musifu iri iri yau wancan ya zage shi yau wannan ya doke shi yana gan ya ta zama ko cikin talauci kin damuwa kowa a duniya baya son sa a yi ta suka maganganu marasa kyau su 'yan son ci baya ne kuna so 'yan tsauraran ra'ayin addini da makamancin irin waɗannan kalmomi waɗanda za su cizguna wa duk mutumin da ya ce yana so ya rayu akan wannan addini ɗin haka suke a kalli jikinsa a yi masa ba'a Mm. to duk waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da wajibi mutum ya shirya zai haɗu da su ba za ka ce ka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi aiki da addinin Allah kuma Allah ya barka haka saboda ladan naka ya gama cika sai a jarrabe ka ai ta tsokanar ka har ya zama ma ba a ɗaukaka da muhimmanci a duniya duniya da ta damu da za ka ga cewa musamman a rayuwa irin ta mu ta yanzu in an ce mutum ana ce masa mutum ne kawai gwargwadon abin da ya mallaka ko ba haka muke ba yanzu in ka ga an damu da mutum to mai kuɗi ne yana da mota shiga yana da kaza yana da kaza zai rika kafafa da kayan sawa na alfarma to a lokacin za a ɗauke shi wannan shine mutum tara kofar gidansa yan maula da yan menene amma in mutum aka ce addini ya riƙe za ga ba ruwan kowa ma da shi su suna gama kai baka ma san komai ba to wannan abun sunnar Allah sai a rayuwa sai an yi irin wannan abu duk wanda ya riko da addini za ka ga haka zai zauna a dole shine zai haƙuri za ka hararsa da maganganu iri-iri da kuma wato zargi da kuma cutarwa kamar dai da aka yi wa mutanen da suka gabata da annabawa da masu bin su dan me aka yi wannan da ya ce wa sunnatullahi fi hadhihi alhayati ibtila'u man tamassaka bi hadha din dan me لتمحيص الصادق في الاستقامة dan a tankaɗe a yi rairaya a gane wane ne mai gaskiya na bin addinin nasa da gaske yake yi ko kuwa wani abu yake so in bai samu ba za a neme shi a rasa inda gaske yake yi in aka jarrabe shi din nan zai tabbata zai ce kai jama'a ni fa ba surutun ku ne ya daman ba ba neman duniyar ku nake ba ba neman matsayin ku nake ba Allah nake bi don haka sai ya haƙuri duk abin da za a yi masa to kun ga an jarrabe shi kenan an ga kenan haƙiƙa na gaske ne qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah sai lalle mun jarrabi waɗanda suka go gabanin su an jefa musu fitinu iri iri duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin fitinin da ya haɗu da su kullum za mu faɗi wannan yana sallah a taka masa baya a jefe shi a zuba masa tumbi yana sallah a kama wuyarsa a shaƙe kawai saboda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wasu mutane kawai sai dai kai abin da su suka saba su suke so ba abin da Allah yake so da ka ce zaka bi Allah sai ce a'a baka isa ba da za ka zo ka saba wa abin da muka saba yi iyaye da kakanni to me iyaye da kakanni iyaye da kakanni ai ba addini bane ba hujja bace magana ita ce abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shine mai wuta Allah shine mai aljanna Allah shine ya sa mana iyakar zaman nan na rayuwa zai tara mu ya bincike mu mai muka aikata amma iyaye da kakanni fa sun mallaki wani abu ba su ne komai ba suna buƙatar mu girmama su saboda iyayenmu ne da kakanninmu mu ba su haƙƙinsu na zamantakewar mu amma bauta ta Allah ce ba su za su zaɓi me zan bautawa Allah da shi ba abinda Allah yake so a yi shi za a yi ina fatan fahimci wannan haka asalin addini yake tun daga zamanin annabawa har zuwa yau to amma za ga tsangwama iri iri da surutai iri iri to duk jarrabawa ce daga Allah kada ka damu da su inda ka yi riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin na rayuwar gobe ne ba wai na rayuwar yau ba a yau za a iya ɗaukaka baka da muhimmanci ba komai bane baka da kuɗi ba za a tafi da kai ba baka isa a yi magana da kai ba amma a gobe kiyama kai ne a gaba sauran ba amma ko san labarin su ba Allah maɗauki ya tabbatar da mu akan addinin sa a Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim min jarrabi waɗanda suka zo gabanin su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu kuma lallai Allah zai san ma'ana ya yi haka ne don ya bayyanar da shi ne ma'anan falai alamanna ya bayyanar da suwa a gane suwa allazina sadaku waɗanda suka yi gaskiya wajen da'awar bin su ga addini yawa sadaka ma'ana ya yi gaskiya kaulan au fi'lan idan mutum ya yi gaskiya ko a baki ko a aikace duk lafazin sadaka ya tabbata a kansa ma'ana ka ce kai mai bin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to a gani a ƙasa kamar da ake faɗa a hausance ma'ana ka yi aiki da sunna a dukkan rayuwarka kada ka damu da surutun mutane kada ka damu da tsangwamar mutane an yi lokacin da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai da aka saboda annabi fa kawai sallallahu alaihi wasallama aka killace banu hashim gaba daya ba a saye a gunsu ba a sayarwa a gunsu unguwarsu area da suke layin da suke ba mai shiga suka shiga cikin wani kogo shekara uku takunkumin mai kenan wannan takunkumin zamantakewa takunkumin tattalin arziki takunkumin magana takunkumin saye da sayarwa komai ba a yi da su ba don komai ba saboda sun haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma wane ne ba za a jarrabe shi ba da haka inda za ka bi allah za ka sami wato jarrabawa iri iri akwai wasu mutane su asali abin da allah yake so a yi shine su ba sa sha'awa da haka da ka faɗa za su yi wannan ka cika rigima ko ka cika tsirfe ko ka cika iya yi wa ka fi ilimi maimakon wani a ce menene wannan abin da kake tafe da shi a zo a duba a gani mana Allah ne hakika yace ai wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace hakika yace ai wannan in haka ne to wajibin kowa da kowa ya bi ba zancen wai wani ya zaba wani kuma ba zai bi bane amma da ke sunna ce ta Allah haka musamman duk inda zaka ji a Qur'ani ana fadar al-mala'u zaka ji da yawa ana cewa almala'u alladhina kafaru me mala'u ko manyan gari ko masu kuɗin gari ba duka kake samun mutanen da yake sun bi Allah ba wannan sunnar Allah ce tun wancan lokacin haka take har yanzu yau duk wanda Allah ya ce ya bashi ko mulki ko yana ga ana yi da shi sai ga yanzu shi ya fi karfin ya bi Allah eh rayuwarsa shine zai tsara ma kansa yadda shi ya ga dama ba yadda Allah yake so ba saboda daɗin duniya yanzu ya samu shi ne da kaza shi ne da kaza shi zai sa hannu a je ai kaza haka sai ga cewa wato baya sha'awar a ce rayuwarsa sai yadda Allah yake so a'a shi yadda yake so zai yi to wannan ku hakika babu addinin musulunci Allah madauki ya kyauta za ka jarabawa ce dole a yi haƙuri Allah yana yin haka ne don ya san suwaye masu gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibin kuma sannan zai san kuma ya bayyana waɗanda suke masu ƙarya cewa mu mabiya sunnar annabi ne alhali kuwa makaryata ne ba ruwansu da sunna ba sa santa abin duniyar su ne ya dame su yace wa rusulullahi su manzannin Allah sakhira aqwamuhum minhum mutanen su sun musu izgili qala ta'ala Allah madauke ba mu labari an qaumi nuhin dangane da mutanen annabi nuhu yana cewa ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون lokacin da Allah maɗaukaki ya umarci annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ya sassaƙa jirgin ruwa ba a san me zai faru ba ko bayan ya zauna shekara 950 yana da'awa shekarun da awan ne kawai yana kiran mutane a zo a bi Allah a bi hanyar da shi ya zo da ita daga Allah maɗaukaki yadda za a bauta Allah a daina bautawa gumaka a daina bin son zuciya a daina bin al'adun gargajiya a koma a bi Allah shi kaɗai mutane suka ce a'a ba sa so hujjar su babba ita ce ma naraka illa me ba ma ganin ka suka ce illa mutum irinmu kai ba kowa ba ne sai mutum irin wanda Allah ya so da sai turo ko mala'ika ko wani don me zai zaɓi mutum kamar su suka ce ba za su bi mutum ba saboda taurin kai gaba ɗayansu suka watsar da kiran da yake musu sai shi da ‘yan kaɗan waɗanda suka yarda da shi Allah maɗauki sai ce je ka sassaƙa jirgin ruwa shi ma bai yi musu ya ce ya Allah mai za a yi da jirgin ruwa ba sai da ya je fara sassaƙa jirgin ruwa to shi ne a lokacin sai aka zo ana masa izgiri idan ba a ga ruwa ba sai aka ga mutum yana sassaƙa jirgin ruwa me za a ce hmm ta ce wannan kuma me ya same shi to shine suka taru suka zage shi sani masa izgili wa yasna'ul fulka ga sai ga annabi nuhu yana sassaƙa yana aikata yana tsara yana kera jirgin ruwa wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi duk lokacin da mutane suka wuce daga cikin mutanensa wasu irin manyan gari daga cikin mutanensa suka zo wucewa sakhiru minhu sai su yi masa izgili a'a nuhu kuma yau ina za a je ne jirgin ruwa ake yi Mm, me za a yi da jirgin ruwan kuma ba ma ko ruwan sai za ka ja shi ka kai teku ina za ku je ne gudu za ku yi neman dame ku irin waɗannan maganganu to a lokacin sai Allah madaukaki ke ba mu labari qala sai nuhu ya ce musu in taskharu minna in kuka yi mana izgili fa inna naskharu minkum kama taskharu to mu ma za mu yi muku izgili kamar yadda kuka yi ma'ana lokaci zai zo da mu ne masu baki ba ku ne masu bakin ba ma'ana yana gaya musu cewa lamarin ku na iya wannan rayuwar ne za ku yi abin ku ku kare akwai lokacin da mu kuma za mu rama muku za mu rama abin da kuka yi mana ko yana nufin bayan an halakar da su ko kuma yana nufin wato a lahira a lokacin da za su shiga aljanna wa akhbara jalla wa ala Allah madaukaki ya bada labari anna kullu rasulin yub'athu Allah fa ya gaya mana cewa duk manzon da ya turo duk manzon da aka bashi saƙon nan ya zo ya kawo wa mutane kun ga fa shi manzo ne fa manzo ne shi ba cewa yayi ga littafi na karanta ku zo in karanta muku in gaya muku abin da Allah madauki ya ce ma'ana kamar malami haka da ya karatu a'a cewa ga littafi daga Allah Allah ne ya aiko ni in zo gunku in gaya muku kuka dai ba mai ƙarfin hujja irin manzo yau shi aka ba saƙon shi ya zo da saƙon mala'ika jibrilu ne kawo masa to babu manzon da Allah ya turo sai face kaga cewa yubhatu bis sihiri sai an yi masa buhutani ƙirƙiran ƙarya da cewa shi sahiri ne wato a tuhume shi da cewa shi matsafi ne duk annabin da ya zo sai an ce masa matsafi ne har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai da suka ce a wannan abin da ke ai tsafi ne wannan kalmomin ba magana sa bace ai aljanu ne suke gaya masa ai kaza ai kaza saboda kawai shi dan adam baya so ya ga wani ya zo ya ce masa zo ka bi hanyar kirki ka zauna lafiya shi so yake a bar shi wai kullun shi a daidai yake ka duba fa irin tabewa irin ta dan adam yayi abin da ya ga dama ya ci abin da ya ga dama ya zagi wanda ya ga dama ya zauna a gindin bishiya yayi ashar ba shi da aiki sai ya ce ya ƙoshi ya zagi wanda ya ga dama wai amma shi yake so a ce shi ne mutumin kirki in ka ce ka bar wannan abin ka daina wannan al'adun marasa asali ka koma al'adu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rayu sai a ce a wannan su an saba ma iyaye da kakanni ai wannan iyayi ne su ba za su yi wannan ba ba za su yi wannan ba amma ranar tashin alkiyama Allah madaukaki zai mayyaze bayansa ya fifita su akan waɗanda suka zauna suke wannan irin izgilanci to duk manzon da ya zo sunna ce ta Allah haka za a yi masa irin wannan tuhuma da cewa mai sihiri ne wa yurma bil junun kuma a jefe shi da cewa mahaukaci ne mahaukaci za a ce a kai gurbi da su da Allah ai hauka ne ya same su in zamani yanzu ne kuma a ce kai da Allah rabu da su talauci ne yasa suke yin addinin ba da sun samu naira da ba za su yi ba kuma Allah sai jarrabi wasu wasu suna addinin idan duniyar ta zo musu sai ka ga addinin ya yi baya sai su koma cikin 'yan duniya sai su manta harkar addini su yanzu ba ruwansu ma da la sunnar annabi la kowa komai ma kawai daidai ne wannan kuma jarabawa ce idan mutum bai tsallake wannan jarabawar ba to lahi ya yi hasara babu wata falala babu wata daraja da dan adam zai samu irin a ce yana bin Allah yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mulki da za a ce yau da kai ake gwamawa yau kai ne kaza gobe kai ne kaza ya kamata mutum ya san cewa kafin ya zo akwai wani ya zo kuma yau ba shi bane in dai mutum ko da ba karatun qur'ani za a gaya masa a kawo masa hadisai a kawo masa kissoshin magabata a ce an taba kaza an taba kaza a'a ba shi da hankalinsa ya san cewa duk abin da ya sa ya bar addini yake wani abu shirme daban to akwai wani wanda da yake wannan shirman ko yake wannan matsayin na duniyar yau kuma ba shi ne ba kuma yana nan yana yawo a bayan ƙasa ana kallon sa yau ba shi bane haka ne ko ba haka ba yanzu wannan bai isa wa'azi ba in kuɗi ne da ƙafafa akwai waɗanda suka yi kuɗi da yawa rabu da zancen ƙaruna da zamanin ai zamanin yanzu akwai masu kuɗi da dama yanzu ba su da kuɗi da haka ashe kenan da mulki da kuɗi ba abin alfahari ba ne bin Allah shine abin alfahari talaucin ka kai haƙuri da shi yawwa Allah ne ya zaɓe ka ya sa ka kana son sa kana son manzon sa sallallahu alaihi wasallama ko bai baka kuɗi ba idan da kuɗi wani abu ne da za a yi kafafa da shi inda mulki wani abu ne da za a yi kafafa da shi da babu wanda ya cancanta ya same shi kuma ya samu mafi rabo rabo mafi girma irin wa irin wanda yafi kowa daraja a gun Allah madaukaki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba haka ba mun sha maganan nan lokacin da Allah madaukaki zai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me mala'ika ya turo a tambaye shi me kake so ka zama kana so ka zama annabi ne sarki mai sarauta da annabci kamar annabi Dawud da annabi Sulaiman ku duba fa annabi Sulaiman mulkin da aka bashi mulki yayi wanda duk duniya kafin shi ba wanda ya taba yi a dan adam ne kuma saboda daɗin mulkin da ya ji shi shi ma da ya zo tambayar Allah ya roƙon Allah ya ce ya Allah bayana karka ba wani irin wannan mulkin har abada kuma Allah ya karɓi haka shi yasa har zuwa yau ba a bai wani ɗan adam irin wannan mulkin ba mulkin dan mulkin da zai ce ya kira aljani ya aike shi ba saboda tsafi ba fa su masu tsafi suna kiran aljanu su ne wa aljanu hidima ne ba aljanu ne suke musu hidima ba ko in ce ana cuɗar juna ne sai ya bauta wa aljanin sannan aljanin zai biya masa wacin bukatar tasa wannan matsafa kenan annabi sulaiman da aljanin da tsuntsaye kamar yaransa ne yadda yake mulkin mutane haka zai ce kai aljani kaza tashin aike ka gari kaza qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami ko ba haka bane lokacin da yake so a je a kawo masa arshin bilqis ana shawara waye zai je waye zai je kowa za a aika wani daga cikin aljani sai gashi tururuwa tana raminta suna fitowa suna tafiya da ita da abin nan ‘yan uwanta ta jiyo annabi Suleiman sai ta ce kai ku saurara ku koma ramukanku kada annabi Suleiman da mutanensa su rututtuka ku su tattaka me annabi Suleiman yayi fata bassama ba'ikan Allah maɗauki ya ɗauki wannan sautin ya ji yadda shi cewa ga tururuwa ta ce kaza kun taɓa jin wanda irin wannan mulkin mulkin yanzu fa sai kana da bodyguard in kana zaune yanzu ga jama'ar ka ga duk al'umma a gabanka sai wani ya gaya maka abin da ke bayan ka rigar ka idan sauro ya hau sai wani ya kaɗe shi saboda baka san shi ba baka isa ka aike shi ba haka ne ko ba haka bane to ina zancen mulki mulki fa ya wuce bai kamata a kashe juna a kai a yi ta hayaniya a kai a rena addini a kansa ba ya kamata ya zama cewa wato addinin musulunci shi ya kamata ya sa wa mutane sai ce abi Allah abi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi shine zaman lafiya ga kowanne mutum ko menene matsayinsa duk irin abin da ya mallaka na duniya Allah ke kyauta ya ƙara sa mana son addinin sa a mu kuma ya bamu ikon aiki da shi eh don haka ya kamata mutum ya kansa fada ya dawo ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aje shirme da kuma rashin tunani kafin lokacin da za a ce ya faɗi ya mutu kamar yadda mutane suke faɗuwa su mutu kuma a je ga Allah subhanahu ta'ala babu lokacin da za a karɓi tuban mutum ya riga ya wuce lokacin tuba ya ƙare idan mutum numfashin nan nasa na ƙarshe ya fita babu wani abu kuma da za a karɓa sai kai wa kanka faɗa ka koma ka bi Allah ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda izgili ga waɗanda suka riko da addini Allah maɗauki ya taimake mu yace wa yurma bil jununi sukhriyatan minhu haka nan zaka ga ana jifan wato su annabawa da cewa mahaukata ne don izgili ga halin da suke ciki Allah madauki yace kadhalika ma atal ladina min qablihi min rasulin illa qalu sahirun aw majnun kamar haka ne kamar da kuka gani cewa babu waɗanda suka zo wa gabaninsu ma'ana a cikin mutanen da suka gabata babu wanda ya zo wa mutanensa illa qalu sahirun babu wani manzo da ya zo wa mutanensa kafin waɗannan na yanzu sai sun ce masa sahiri ne wato mai sihiri kuma mahaukaci ma atal ladina min qablihi min rasulin babu wani manzo da ya zo wa waɗanda suka gabaci waɗannan sai face an ce masa mahaukaci an ce masa wato mai sihiri wasu sahabatu sufira minhu to mun ji annabawa an jarrabe su to sahabbai ma an jarrabe su an musu wato izgili qala subhana Allah madauke ba mu labari yace wa idza marru bihim yataramazun wa idza wa idza ila ahlihim qalabu fakihin me ke ƙara haka ɗauka yace wa idza marru bihim yataghamazun idan suka wuce gun su muminai to suna zundan su suna yafice kaga dai waɗannan wanda suke cewa su ne shiryayyu din nan dube su yan kaza ne su wai su sunna to haka suke haka ɗabi'ar take tun wancan zamanin har zuwa yanzu to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka rike musu malaman tafsiri suka ce marru din nan zai iya zama damirin da ke ciki na muminai ne zai iya zama na kafirai ma'ana ka iya fasara ka ce wa idza marru bihim idan su muminai suka wuce inda kafirai ke zaune sai ya zama bihim din ana nufin kafirai ya tagamazunan ma ana nufin kafirai su suke yin wato zunɗe da yafice suna nuna muminai mun gane nan haka kuma zaka iya cewa wa idza marru bihim idan su kafiran suka wuce bihim ma'ana lokacin da mumine suke zaune sai zama damirin bihim mumine ake nufi ya tagamazu su kafiran sai su yi musu izilanci duk zai ɗauka wato tsarin magana a idan kuma suka juya ga iyalinsu sai su juya suna kakashi suna wato ƙarin izgilanci suna surutai suna ɗaga kai Allah maɗauki kyauta wannan kun ga an yi wa wato sahabbai fasukhriyatu sunnatun jariya to ya kai bawan Allah ya kai mai riko da sunnar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani cewa shi fa izgilanci ga masu addini sunna ce jariya mai gudana tintini haka ake yi kar ka ɗauka wai a zamanin yanzu ne kawai ake izgili ga masu addini a kira su sunaye a famanista haza'a bistiqamatika don haka duk wanda ya yi izgilinci da riƙonka ga addini saboda ka tsaya kan addini ka ce yau kai addini za ka bi da lokacin da kake zuwa gidan giya da lokacin da kake neman mata da lokacin da ake caca da lokacin da ake shirme ba wanda ya kula ka amma lokacin da kace addinin Allah kake so ka bi sai kaga an fara surutai to wani fa ana gafa hanyar marasa kunyan nan zai kama wai a lokacin za a damu da kai cewa yanzu wai ba a so ka shiga wata hanya marar kyau su a tunaninsu da jahilci cikin kansu suna ganin bin Allah shine wato rashin kunya Allah maɗauki ya kyauta to idan mutum ya yi izgilanci da istiƙamarka saboda yau gashi ka tsaya kan addini ka yi watsi da shirme yau Allah kake so ka bi au irkha lihiyatika ko saboda ka saki gemu ma'ana ka aje gemu kana da gemu sai a rika kallon gemun ana izgilanci ci a yi wasu gemun nan masu gemu irin gemun bunsuru to wannan abin izgilanci ne ga addini kuma in mutum ya yi shi da rena addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai iya fita daga addini wannan abin yana da hatsari kwarai da gaske ba ka ganin mutum kawai saboda ya yi abin da annabi yake so ka zo kai masa izgili in ba za ka yi ba ka zauna kar ka yi amma ba wanda ya ce maka ka zo ka yi izgili ga wanda yake yi wata rana a zaria shekara da dama haka da suka wuce shekaru kai da yawa na taɓa ganin wai wani mutum ya ga lokacin irin ana wannan irin tsarin izgili ga addini ya ga wani bunsuru ya wuce in a cikin bunsuru akwai wani yana da gemu haka ko yau wai ya ga bunsuru ya wuce sai ce ya ustaz salamu alaikum ma'ana wai yau ga wai ga ga ahlu sunna bari a izgili dan tauren nan shi wai salamu alaikum ana wani izgili wannan izgili in Allah ya kama mutum mai irin wannan abu wallahi ba zai kufce ba izgili ne ga addinin Allah izgili ne ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda bata halatta ba sai da gemu ba wai ganin dama bane a addinin musulunci wajibi ne haramun ne ka asa gemu za ga mutum wani yana wasa da abin waya ba komai ai sassauta ka ba zan can sassauta haka ka'idar addinin take duk annabin Allah da Allah ya aiko duk masu gemu ne ban taba ji wani annabi ba shi da gemu duk sahabban annabawa haka suke barin gemu su gemun nan halitta ce kamar yadda budurwa ba za ta aske nono in ya fito mata ba haka saurayi nono in ya fito masa waye sai ya fito ai ba kai ka ka tsino da shi ba kamar yadda halitta ce ta Allah haka Allah halice ka ka gyara abinka ya zauna siffa ce ta namiji namiji namiji mai ƙarfi ba talaɓaɓo ba mai kama da mata me amfani ka zo ka zama da kai da mace ba za a iya ganewa ba da zai sa kayan mata za a ɗauka mace ce Daka bai kamata ana bari ana izgili ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala wato ana irin waɗannan maganganu ba wannan haramun ne ba daidai bane au labsu sunnati ko idan ka sa kaya yadda sunna ta nema yawwa ya zama cewa wandanka baya jan ƙasa bai wuce idan sawu ba to shi ma sai a zo a riƙa izgilanci fi malbasika in an maka irin wannan yace fala tahzan to kar kai bakin ciki kun san wasu mutane su kuma haka suke ina masu dagaggen wandan nan ne su ne masu kawo mana fitina to Allah zai sa fitina a zuciyarka da rayuwarka da duniyarka kuma ba za ka ji daɗin ta ba mutum ya kiyaye wannan irin maganganu ba su da alheri kuma akwai cutar da addinin Allah a ciki yace fa inna fa inna dafi'ahul hawa domin ko shi wancan mai irin zancen mai izgilanci ga gemu ko ka ɗage wandonka dafi'ahu abin da ya tunkuɗo shi abin da yasa yake wannan shine alhawa awul jahal san zuciya ne shi yana so a bashi ne bi san zuciyarsa ko kuma jahilci bai san addinin ba wasakhiru shi ko mai isgilanci fi umqi nafsihi shi ma a cikin zuciyarsa can ƙararin zuciyarsa a can ƙasansa da za a kwakwale zuciyarsa a bincika a gani ya tamannal hidayata shi kansa zaka samu yana burin a ce shi ma shiryayye ne haka ne ko ba haka ba duk masu izgilanci nan zaka ga su ma suna burin a ce ina ma sun bi wannan shiriyar amma ba za su iya ba san zuciyar ne yafi karfin su jahilci ne yafi karfin su tsoron mutane ne yafi karfin su shi yasa ba za su yi ba suna tsoron wai kada a zage su a sai ce walakin la yamlikuha sai dai bai mallaki shiriyar nan ba ba zai iya ba qala subhanahu an ahli dhalalati Allah madaukaki yana ba mu labari dangane da mutanen da suke bin bata yana cewa rubba ma ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin sau da yawa rubba galibi malamai suna cewa littaqlili tana ifadan kallala abu ne cewa kaɗan zaka ga kaza akwai inda take zuwa kuma da ma'anar da yawa ma'ana sau da yawa zaka sami alladhina kafaru waɗanda suka kafirta ya waddu suna burin suna fatan law kanu muslimin ina ma su ma musulmi ne duk kafiri baya so ka ce masa kafiri haka ne ko ba haka ba so yake ka ce masa mumini to kuma ba muminin bane ya za ka kira shi saboda a zuciyarsa yana sha'awar wannan hanyar da ake bi ta fi kyau shi yasa me ake so dama a wurin mu mu musulmi wallahi mu zama masu hali mai kyau mu yi tallan musuluncin nan da halayen mu masu kyau ba da kaushi da zafi da cin mutunci ba waɗanda suke kan hanyar da ba daidai ba sha'awar hanya suke yi kila kawai wani abu ne ya hana su ko son zuciyar ko jahilci ko kuma wani abu da wani daga cikin masu bin hanya daidai din ya taɓa yi musu ana samu wannan ko ba a samu wani ya ce wani ne ya karɓi bashi na ya karɓi kuɗi na bashi har yanzu bai biya ba ta ce duk izalan na haka suke shikenan sai hukunci kuma shikenan ba ruwansa gaba ɗaya mai bin sunna shikenan mutumin banza ne wannan shi shine mizaninsa saboda iya matukar iliminsa kenan saboda jahilci ba kallon dalilin da shari'ar yake ba sai duba cewa masu bin sunna dinnan kaza ne su ko kuma ba su da alkawari ba su da mutunci saboda ya yi mu'amala da ɗaya ya ga cewa ba mai kirki ba ne wannan ba matsala ba ce duk taron mutane za ka samu mai kirki za ka samu mara kirki ba annabawa ba ne ba mala'iku ba ne don haka idan muna son mutane su ƙara fahimta to halin mu don Allah wajen mu'amala ya ƙara zama mai kyau wannan shine zai sa mutane su fahimci cewa hakika wannan addini amma ka zo ka zama da kai da wanda yake bai fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya binta duk abin da kuke na shirme duk iri ɗaya ne wannan ba zai zama abu ne mai kyau ba rayuwar mu kullum ta zama da'awa ce kullum wa'azi ce kullum nasiha ce nuna wa mutane abin da ya kamata su yi ne kuma sannan halin mu yafi na kowa kyau sai ya zama cewa an samu abin koyi qala subhanahu an ahli dalalati Allah madauki yana faɗa yana cewa rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin yawa ina ma sun kasance musulmi bal wa ya'lamu shi bari ma ba wai wannan zancen ba shi mutumin da baya kan gaskiya din nan ya'lamu anna al-haqqa huwa ma salak ma salaktahu ya san cewa gaskiya ita ce hanyar da kai kake bi yana zaune kullum shine surutu da shaye-shaye da neman mata kai kuma ka daina ka tsaya ka tsaye da gemu surar kayanka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin na sunna kullum an kira sallah ka tafi masallaci ka bar shi yana surutu yana zagin mutane a bakin titi ai ba zai yiwu a ce a zuciyarsa yana ganin kai ne batacce ba in dai kalmar bata ce ƙarya yake a zuciyarsa ji cewa kai batacce ne haka ne ko ba haka bane zai ji cewa kai ne mai kan shiriya amma shi ya zai samu shiriyar nan in ya kasa samun ta shine sai a yi ma izgili a zage ka a saboda hasada sai Allah madaukaki ba mu labari wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa wa jahadu biha su waɗannan kafirai sun yi musun wannan hanyar wannan addinin na musulunci sun ce ba su yarda da shi ba wannan gaskiyar ba su yarda da ita ba da baki suka yi wannan musun suka yi jayayya suka ƙita wastaiqanat ha anfusuhum amma zukatansu a cikin zuciyarsu can a can ciki din wastaiqanat sun tabbatar da cewa wannan hanyar ita ce gaskiya haka mafi yawan mutane suke kana ganin su ba wai ba su fahimci abu gaskiya bane wasu kenan wasu sun fahimci haka gaskiya take amma dai ba za su yi ba amma ba za su iya ba dan me yace zulman dan zalunci wa uluwan dan ɗaukaka da girman kai shi ya za a yi zai bi cikin waɗannan talakawan a cikin su zai zauna ya za a ce su wane sun fi shi fahimta ai kamata a ce mu ne muka zo da wannan fahimtar ya za a yi su wane ne za su riga mu shi kawai abin da zai hana shi kenan yau da shi ɗaukakar za ta samu a ce da shi ake yi ko a ce shi ke jagoranci shi ne babban malamin shi ne shugaban shi ne mai kaza shi ne mai kaza sai ce da za su iya zuwa su yi amma su yanzu ba za su yi ba yace fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka duba ka ga yadda wannan shine sakamakon wato aqibar mai kuma makomar mabarnata wa man sakhira bika ya kai mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yayi maka izgili falzam ma lazimahu al anbiya'u to ka lazimci abinda annabawa suka lazimce shi min as-sabri na haƙuri ma'ana ka zama mai haƙuri wal afwi ka kuma yafe kar ka damu dan an maka izgili ko ka rika alfahari sai eh sai an yi sunna din wannan kai ma kar ka zama ka dauki wannan hanya din da irin wannan abin kwanan da nake gani ana yi sai zo ta sitikawa ana rubuta sunna sak bid'a sam ko menene me cikon abu ko ba ku san shi bane stika haka wani ya rika ababur dinsa wani ya sa abin wannan duk shirme ne mu ba umarce mu da bin wannan irin abin yau abadan ba hanya ce ta magabata ma cewa dan kana bin sunna kuma sai kai kafafa da alfahari sai ka nuna cewa sunna sak sunna sak a ganta a jikinka a aikace sunna sak a jita a bakinka in kana magana sunna sak a ganka wajen mu'amalarka da mutane sunna kake irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba buƙatar ka samu sitika ka sa a jikin babur ɗinka ko a ƙofar gidanka a gane cewa nan gidan mai bin sunna ne ba sai kai waɗannan abubuwan ba ba cikin sunna ɗin don haka in an maka izgilin ka yi haƙuri wal afu da afuwa wal hilm dai haƙuri shi ma hilm haƙuri ne wal ana da bin abu sannu sannu kar ai kaushi da zafin nan wal i'rabu an man azaka ka juya baya ka kau da kanka daga wanda duk ya cutar da kai ko jifan ka yayi ko zagin ka yayi mai gemun bunsuru ya ce maka ko mai kaza ko mai kaza ka zo ce rabu da shi da yana da hankali yana da ilimi ba zai faɗi wannan ba kar ka tsaya ka ce zaka tanka masa har ma ai tashi hankali har a rigima ba ruwanka da shi ka ji tausayinsa ne ba wai ka ji haushinsa ba kai kai haƙuri Allah madauki kuma zai baka lada akan wannan qala subhanahu li nabiyyi Allah madaukaki yake gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce fasbir ka yi haƙuri kama sabar ulul azmi kamar yadda annabawa ma'abuta ƙuduri mai ƙarfi shine al'azm masu ƙuduri mai ƙarfi ba ma'abuta girma ake fassarawa ba wancan azm yawa azama shine girma amma nan azm ana nufin ƙuduri mai ƙarfi yawa saboda ba waɗanda suka yaƙi kafirai suka zauna suka sha matsala a cikin da a wasu irin waɗannan su wane ne ulul azmi min rusul su biyar ne da waye da waye ulul azmi min rusul na farko waye na farko a tarihi nuhu yawwa sai ibrahim sai musa sai isa sai muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne ulul azmi min rusul mun gane yawwa kasancewar ba wanda ya gogayya ya sha wahala da kafirai irinsu ka duba tarihi yadda abubuwa suka gudana cewa waɗannan sun riƙi abin da aka ba su da ƙarfin zuciya da ƙarfin ƙuduri ba wai saboda wai sauran annabawan sun yi sakaci ba ba haka Allah yake nufi ba amma dai waɗanda aka jarrabe su sosai a harkar irin waɗannan babu su da Nuhu da Ibrahim sai wani Musa da Isa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa to waɗannan sunan ulul azmi to anan Allah madaukaki da yake cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kamar da ulul azmi suka yi hakuri baya nufin cewa shi baya ciki an fahimci wannan yawwa ma'ana kai ma kana cikin ulul azmi kai hakuri kamar da sauran ƴan uwanka ulul azmi suka yi mun gane yawwa min ar-rusuli daga cikin manzanni wala tasta'jil lahum kar kai musu gaggawa su mutane kada kai gaggawa ka ce ya Allah tunda mutanen nan sun ki imani ya Allah to ka halaka su Allah ka ɗauke mu kawai mu kaɗai da muka yi imani da kai ya Allah ka samu aljanna ma ka tada duniyar ma gaba ɗaya kowa ya tashi mun gaji a'a kar ka zama haka ka tsaya ladan ka ya ƙaru duk izgilin da aka yi maka ladan zaka samu duk zagin da wani yayi maka saboda ka bi addini ladan zaka samu duk hararar da wani yayi maka saboda kana bin addini ladan zaka samu hmm? kaga ashe kenan bai kamata ka ce a kenan abun a tashi a koma lahira yanzu ko da ma mutane suna son a koma lahira yanzu ana sa mutu an yi shiri mai ƙarfi da mutum zai iya cewa yana so a mutu yanzu? babu to duk don haka a yi haƙuri ko menene ya zo a karɓe shi yadda ya zo kuma a yi fatan Allah maɗaukaki ya ƙara tabbatar da mu akan hanya mai kyau ya ce kai haka ka annahum su waɗannan mutane yau mai rauna ma a aduna ranar da za su ga abin da ake musu alƙawarin zai zo lam yalbasu illa sa'atan min nahar za su ga kamar cewa ba su zauna ba a duniyan nan illa wuni guda kawai sa'a ɗaya kai a cikin wuni guda sa'a guda a cikin wuni guda kawai haka za su tsammanin sun ɗauka balagun wannan shine matukar kai isar da saƙo fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun shin ana halakar da wasu ko in ba mutanen da suke fasikai ba ma'ana kai musu haƙuri lokaci zai zo da za a halakar da su wa qala jalla wa ala Allah madauki kuma har yanzu yace wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq waɗanda aka baiwa littafi da yawa daga cikin su ana nufin yahudawa da kiristoci da yawa daga cikin su wadda sun yi fatan law yaruddunakum ina ma a ce za su iya mai da ku min ba'di imanikum bayan kun yi imani su mai da ku kuffaran ku koma kafirai wani kuma wani abu ne daban ahlul kitabi duk inda ka gaba yahudi ko kirista babban abin da ya dame shi shine me yasa kake musulunci ne ba wai shi ya zai yi ya fahimci musuluncin nan ya zai yaɗa wa mutane da hujja cewa ba daidai bane ne saboda babu wani abu a cikin addinin yahudu babu wani abu a cikin addinin kirista da za a iya amfani da shi a nuna cewa musulunci ba shine daidai ba ta hanyar hujja dai babu haka sai ta hanyar yaƙi sai ta hanyar makirsi haɗa tashin hankali a cizguna muku kar ku zauna lafiya wannan abin kawai shi za a iya kawai abin da suke so shine a daina wannan addinin ya zama cewa babu shi a bayan ƙasa kowa a bar shi kawai ya ta saɓan Allah kawo muku tsare-tsaren da tilas sai kun bi su in ba ku bi su ba a yaƙe ku a kawo muku fitinu iri-iri a kawo muku abin da zai kau da ku daga kan hanyar Allah kayan kalle-kallen nan duk mai dalilin su abubuwan da ake kawowa ga su nan a intanet harkar kallon batsan nan da zinace-zinace da menene a talabijin ga su nan yara yanzu ƙanana sun san irin wannan abu suna yaɗa shi a cikin a tsakaninsu a cikin waya duk mai ake so so ake karmuta shi da addini addinin ake sha'awar ana fatan mu daina shi kawai mu koma kafirai shi ne abin da suke so ba taɓa tambayar wani ba shi shi wai wani yana cewa daga cikin kafiran nan yana cewa shi ba fa fatansa a ce wai su ɗauki musulmi su mai da su kiristanci ba su ba haka suke so ba a'a kawai musulmi ya bar musulunci shine abin da suke sha'awa don haka ya kamata jama'a wallahi ku daina ɗaukar waɗannan abubuwan na shirman da ake kawo mutane yanzu wannan kalle-kallen banzan a zauna a yi ta kallon fina-finan shirme mutum ya ɗauki ɗabi'ar mutanen da suke ba sa san Allah ƙyamar Allah suke kuma sannan ba wanda ya fi su ƙiyayya ga wannan addini ɗin a ce wannan hanyoyinsu su muke sha'awa mu bi ya kamata mu saba musu kar mu bi abin da suke bi wannan shine zaman mu lafiya tsakanin mu da shi Allah ɗin kuma sai ya yarda da mu kuma sai ba mu kariya tsago Allah madauki ya tsare kullum burinsu shine yadda za a yi a ce wato an bar addinin musulunci an koma kafirci a don me suke wannan hasadan min indi anfusihim don hasada yawwa don hasada yahudawa da suka ji labarin annabi zai zo ba tashi suka suka komo madina ba an ce zai zo zai zo a wani gari mai yawan da bine sai suka zo a madina sun ɗauka a cikin jinsinsu ne za a haifi yaro ya koma ya zama annabi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin larabawa ba a cikin jinsin banu isra'ila ba sai suka kafirce da shi don hassada domin ba daga jinsin banu isra'ila ke shikenan fa hassadar cewa ba nasu bane ba daga jinsin su bane shi ya haifar da wannan abun kuma har zuwa yanzu haka suke da wannan hassada din a hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan ko gaskiya ta bayyana gare su sun san gaskiya da yawansu sun san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cewa addinin Allah ne shi Allah ne ya aiko shi kuma hakika qur'ani gaskiya ne addinin nan gaskiya ne a don haka amma saboda hasada ba za su bi ba wa'fu wasfahu Allah ce ku yi afwa ku yi rangwame kun kullum lokacin da Allah madauki ya kawo mana an cuce mu an zage mu me yake cewa me bai taɓa cewa ku zabura ku juya ku ma ku yi izgili ku rama wannan ba hanya mai kyau ba ce hanya mai kyau ita ce kai afuwa in an maka izgili kai afuwa in an maka hasada kai afuwa in an ce ana neman a kau da kai daga addini kai dai ka makalkalewa addinin amma ka rabu da su wasfahu kai musu rangwame yawwa hatta ya'ti Allah bi amri har Allah madaukaki ya zo da umarninsa umarninsa da zai mai da zai bambance tsakanin mutanen kirki da mutanen banza Allah ya kawo tashin kiyama a koma gare shi yan aljanna su shiga aljanna yan wuta su shiga wuta shikenan magana ta kare babu izgili in kaga izgili to sai dai muminai su wa kafirai kuma su rama kenan Allah maɗaukaki ya sa mu cikin muminai tabbatattu akan imani kuma waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba yace inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai fa amara Allah bil afwi was safhi kun ga Allah madaukaki yayi umarni da ayi afwa ayi rangwame wa qala jalla wa ala Allah madaukaki kuma har yanzu yace qudil afwa riqi yin afwa wa amur bil urfi kuma kai umarni da abin da aka sani na alheri wa a'rid anil jahilin ka bijire ka kauda kai ka rabu da jahilai kar ka kula su wa idza sukhira bika don haka kai bawan Allah har yanzu wa'azi dai na ƙarshe da zai gaya maka shine in an yi maka izgili fafrah kai farin ciki bitilka bushra bitilka ko bushra sidq istiqamatika a fatilka domin kuwa wannan abin da aka yi maka na izgili din nan bushra sidq istiqamatika bushara ce ta gaskiyar tsayuwarka akan addini shi yasa aka yi maka izgili ne da baka tsaya akan daidai ba to ba za a yi maka wannan abun ba da ka koma cikin su kun zauna kun yi shirka kun zauna kun yi bid'a kun zauna kun zagi mutane kun zauna kun sha giya kun zauna kun yi caca kun yi shirme da ka zauna cikin su za su yi maka wannan abun amma barin wannan abun kace kai ka zuciyarka ta fi karfin wannan abun ba za ka tsaya kai shirme ba ba za ka tsaya kai wannan rashin hankalin ba sai ka koma ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ashe wannan izgilin da aka yi maka bushara ce ta cewa akan hanya kake mun fahimci abin yawwa wa rif'atul laka kuma sannan daukaka ce gare ka faqad rumiyat faqad rumita kai an jefe ka bi a'lal maratibi da daraja wadda take ita ce mafi daukaka jifan nan da aka yi maka cewa kai akan hanya kake a yanzu a ce maka kai akan hanya kai shiryayye ne kai menene ba ɗaukaka ba ce ai alheri aka gaya maka don haka ashe kenan in an ce maka ya mai kaza gemu ya mai dagaggen wando alheri ne ya dan kaza alheri ne ya mai sassafa masallaci ina za ka masallaci ɗaya ne masallaci wurin karatu wani har ya faɗi wannan izgili yake alheri aka gaya maka ɗaukaka wato matsayinka ne sannan sai falzami sabra ka lazimci haƙuri haƙurin nan haƙurin nan kuma haƙurin nan wala tuhbit al'amal wala tuhbit al'amal kar ka ɓata aikinka in an tsokane ka kai ma sai ka bi masu tsokanar ka rama kai zagi kai rashin hankali in kai wannan kuma sai ka ɓata aikinka ka yi alfahari kenan ka nuna kai ka shiryar da kanka a'a kai ma Allah ne ya shiryar da kai kai fatan Allah ya shiryar da su yawa su suna ganin ka kai ne shirme kai kuma kana ganin su sune shirme to kar ka gaya musu su din shirme ne kai haƙuri in su sun faɗa mun bai ji wannan yawwa kai haƙuri ka kwantar da hankali yace kada ka ɓata aikin ka bil jaza'i da karaya walhala da ragwanci wato saboda wato abin duk dai ma'anarsu ɗaya da jaza da hala mutum ya zama cewa ya yi karaya a zuciya ba zai iya ba shi da gwarzantaka yawwa to wannan shine ala tamassukika bi hadha din bisa riƙonka da kake wa wannan addini to kar ka yi ya zama cewa ka tsaya tsam akan addini babu gajiyawa babu ragwantaka babu kuma raki a zuci babu karaya yawwa raki ka iya fasara ɗaya da karaya ɗaya raki duk ma'anarsu ɗaya aljaza karaya ta zuci alhala raki yawwa ala tamassukika bi hadha din bisa riƙonka ga wannan addini kada ya zama kayi wannan irin karaya ka ce a to wallahi abu ne mutum ni tsangwaman nan ce ba na so kullum ka tafi ai ta tsangwama ka kullum kaza shi yasa shikenan sai ka ce to wai mutum ma ya zauna ma ya biyar da kowa yake bi ba ka taɓa ganin a zauna a biyar da kowa yake bi a zauna lafiya bin yadda kowa yake bi fa ba alheri bane yawwa me kowa yake bi wa in tuti akthara man fil ardi me Allah yace yudilluka an sabilillah in ka bi mafi yawan mutanen da suke bayan ƙasa to za su ɓadda kai daga hanya domin Allah bai tsara duniyan nan akan cewa wato waɗanda suke bin gaskiya za su fi yawa ba tun da aka yi tarihi ba taɓa yin wannan abu tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai duk annabawan da suka zo ba su suka fi yawa ba da su da masu imani to dan me zamu ta alfaharin kawai ai yawan yawan ba yawan bane a'a tsayawa akan abin da Allah din yake so tsayawa akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan shine abin da ake so in ka tsaya a kansa kuma in an zage ka kai hakuri kar ka rama kar kai duka kar ka cuci kowa in kai mu'amala da kowa a ga gaskiya in kai magana a ji gaskiya tafiyar ka gaskiya zuwa masallacin ka gaskiya karatun ka gaskiya komai gaskiya kasuwancinka gaskiya abun aikinka gaskiya to wannan shine babban abin da zai sa mutane su yarda da abin da kake kai kuma sannan su yi kwaɗayinsa su yi sha'awarsa su zo ku tafi tare muna fata Allah maɗaukaki ya tabbatar da mu akan hanyar manzon sa wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya tsare mu daga kowace irin fitina da za ta fitini zuciyar mu ta hana mu bin wannan addini duk wata fitina da za a tsara a kau da mu daga kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah muna tsoron ka kau da ita mai tsara ta kuma kame da makircin sa zuwa gare shi Allah ka ƙara mana haɗin kai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka haɗa mu kuma a aljanna tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da mutanen kirki wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah